أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل آمين الله يتشي قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قياوة وأن دسك مؤمنين يا رسول الله كتشي مسو يغفروا للذين لا يرجون أيام الله su yi gafara su yi rangwame su yi afuwa su kau da kai ga waɗannan kafiran da ba sa tsoron ranakun ubangiji wato kwanukan ubangiji a ayyaman lahi kowaɗanne kwanuka kwanuka ne na ubangiji amma an raba ayyamun lahi a nan wasu kwanuka ake nufi daban wanda su dama irinsu sun zo a maganar larabci ana cewa ayyamun arab ma'ana alwaƙa'i abubuwa da suka afku a waɗansu zamunna na lokacin larabawa ana ce musu ayyamul arab to shi ma Allah ya ce akwai ayyamuhu waɗanne ne ayyamuhu su ne lokata guda biyu ko dai ayyamuhu ma'al mu'minina kwanuka da suka shuɗe wanda ubangiji ya zartar da wasu abubuwa na nasara da taimako da hazima ga ainihin kafirai kuma ya taimaki muminai ayyaman lahi shine waɗansu abke abke abubuwan da suka abku tsakanin ubangiji da muminai ko ku ayyaman lahi waɗansu abubuwa da suka abku tsakanin ubangiji da kafirai makaryata waɗanda suka karyata addini a baya to Allah ya ce ga yawa waɗanda suke da labarin abin da na afkar ga makiyana a baya waɗanda suka yi gaba da addini da annabawa na share su na shafe su fa kullan akhazna bi zambi haka Allah ce kowanne mun kama shi gwargwadon zunubinsa منهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا waɗansu mun kisfe su wasu mun nitsar to ka gaya wa waɗanda suke da wannan labarin mutanen makka kenan ko ba sa jin tsoron wannan irin kwanukan nawa su ma ya same su to ka gaya wa muminai su yi musu gafara kuma an gane Allah ya ce wa annabi Muhammadu ya gaya wa muminai sahabbai kenan su yi wa kafirai afuwa da gafara kafiran suwaye su aka sifanta su su ne waɗanda ba sa jin tsoron ayyamallah shi ne kwanuka da ubangiji ya gudanar tsakaninsa da al'ummatan da suka wuce a baya waɗannan kwanuka kamar yadda aka faɗa su ne imma masu daɗi imma marasa daɗi gaba ɗaya su suna da labarinsu an gaya musu waɗannan a cikin tarihi sun san waɗannan abubuwan al'ada irin ta Allah idan aka karyata annabawa ya dammara ya halakar to su me yasa ba sa jin tsoro to sai wasu abubuwa suka zo suka afku kamar yadda aka ce ayat ta faru ayat ta sauka ne dalilin abin da ya faru tsakanin Umar da Abdullahi ibn Ubay ibn Salula lokacin da ibn Salula ya aika yaransa bawansa zuwa ebo ruwa sai ya je tarar da akwai kuma wani bawan Umar shi kuma ya je zai ebo ruwa ga umar da sauran sahabbai wata rija da ake cewa bi'irin muraisi sai ya ce wa bayan abdullahi dan ubai dan sulula sai ka tsaya a sai ka samu tsayawa ya ibo ya ebo ya cika ya ce to in iba ya ce ina abubakar na son ruwa ya iba ya iba ya ce a tsaya dai ai umar yana so sai da ya iba da sunan sahabbai da yawa sai shi abdullahi dan ubai dan salula ya ga jinkirin bawansa wajen kawo ruwa sai daga baya ya zo sai ya ce me ya tsaye da kai sai ya bashi kinsa sai ya cizgi kansa ya girgida kansa ya ce waɗannan mutane misalin su bai zama ba sai kamar misalin da ake cewa sammin kalbaka ya kuluka ka ciyar ka kosar da karanka kuma ya cije ka wai sahabbai da ma'aiki su ne waɗannan to umar maganar ta zo kunnensa sai sai fike takobi ya sinke cikin riga ya tafi neman sa sai wannan aya ta sauka an ce ku gaya wa mumine ya gafiru lillazina la yarjuna ayyamal lahi su yi gafara ga waɗannan mushrikan da ba sa ƙaunar wato ayyamal lahi wakila kuma an ce ayat ta sauka akan dai Umar din ne amma lokacin da Allah ya saukar da cewa man zallazi yuqridullaha qaradan hasanan wa zai ranta wa Allah kyakkyawan rance sai wani daga cikin bayahude sai ya ce a itaja rabbu muhammadin ashe ubangijin muhammadu ma yana da bukata gashi har yana neman rance Umar ya ji wannan to Umar shi ma aka ce ya tafi neman sa da takobi ransa a bace sai ga Jibril ya zo wa manzon Allah da wannan ayar yace a gashi gashi sai aka ce aiko ga Umar sai ya tafi annabi ya ce lalle a nemi Umar Allah ya taimaka ba a haɗu ba da ba Yahudan da Umar din aka lalubo Umar aka dawo da shi gaban manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina takobin naka ba saifaka ya Umar aja sai aja takobinka nan gabana ice sadakata ya rasulallah na gazgata ka in ba kai ba ba misalin aje wannan takobin kenan sannan sai ya karanta masa wannan ayar ya ga fuska umar a turbine ana karanta masa wannan sai ce ba za ka ƙara ganin alawa fushi a fuskata ba ya rasulallah shikenan magana ta wuce to aka ce wannan shine dalilin sauka yar aka ce ka gaya wa muminai ya rasulullahi ya gafiru lil ladina la yarjuna su yi gafara su yi afuwa ga waɗanda ba sa ƙauna ya raja anan ta zo bi ma'anar khawfu ne ita ma raja tana zuwa a matsayin in nace rajautu minka to ina ƙaunar wani abu a wurinka amma tana iya zuwa kuma a matsayin khawfu kamar nan kuma kaga la yarjuna ayyamallahi ga yawo waɗanda ba sa tsoron kwanuka na ubangiji ya haɗu akan ya haɗu da su Allah ce lejizi ya kauman bima kanu yaksibuna dan ubangiji yayi sakamako wannan lejizi ya kauman din zai iya rataya da abin da aka ce in aya ta shafi muminai ne ma'ana ka gaya wa ga muminai su yi gafara ga mushrikai saboda in sun haka Allah ya ce ai haka ne dan yayi sakamako ga mutanen da suka yi haka din suwa kenan muminai da abin da suka aikata na share fushinsu saboda sun fushi dan Allah wanda fushinsu akan taba Allah ya fi fushinsu akan komai to amma saboda Allah kuma ya ce a yafe kuma suka sace to ga ya musu an ce su haka ne don a yi musu sakamako da kyakkyawan abin da suke aikatawa in an faɗi wannan kagar liyaji zai yara ta ga muminai kenan zai yi kuma yara ta ga kafirai cewa Allah ya ce liyaji zai kauman bi makanu ya kasibuna na ce a gafarta wa muminai ne ba don girma masu ba don ku ban mun su sakamakonsu da in danke su in kama su a hannuna yake in saka musu da abin da suka aikata kaga wannan tara ta yi dawa da kafiran kuma duk za ta iya rataya kenan to
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya ce man amila salihan fali nafsi wannan ayar tana da joni da abin da ayar da ta wuce baya wanda dai ya aikata kyakkyawan aiki wannan ya aikata ne a karan kansa fa'idar kyakkyawan aikin wurinsa za ta koma Allah baya son komai a wurin bayansa karka ce kana aikata wani abin da zai yardar da ubangiji ka zaci kuma wai wannan shi ne kuma kai ka faranta a kanka ka farantawa kuma kai dai ka bi umarnin abin da aka ce kai kawai shi kenan amma ba abin da fa'idar za ta dawo gare ba wanda fa'idar za ta komawa sai kai kanka kai karan kanka kamar yadda kenan Allah ya ce muminai su yi suka yi to wannan sun aikata nagari wa man asa'a fa wanda ya aikata mummunan aiki fa zai cuci Allah da komai a la yadurullah shay'a ba abin da yake cutar ubangiji ubangiji shi tun da wato yake ya sifantu da sifofinsa gaba daya to yana nan ba zai gushe ba mai aiki yayi aiki ko bai ba in yi mai aikin yi aikin ba zai karu ba ubangiji ba abin da yake karuwa ko na mulki ko na izza ko na wata sifa idan baka yi ba kuma ba abin da ke raguwa a sifofin ubangiji don haka man asa'a fa alaiha wanda duk ya munana kuma akan karan kansa ne munana za ta koma don haka su waɗanda suke cin mutuncin manzo da musulmi da da musulunci gaba ɗaya su san cewa suna munana wa kansu ne annabi sallallahu alaihi da sahabbansa yanzu suna ina suna cikin rahama suna nan suna cikin nishadin su ina kafiran suke suna can cikin azabarsu idan man asa'a fa alaiha man amila salihan fali nafsi kaje ta fito to summa ila rabbikum turja'un sannan da wanda ya muna nadin da wanda ya da wanda ya kyautata din wuri ɗaya za su haɗu ba su da wurin zuwa sai wuri guda shine wajen ubangijin nan za a mai da ku kuma a yi muku sakamako
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين Allah ya ce walƙad ataina haƙiƙa mun ba wa annabi Musa mun ba mun ba bani Isra'ila kai alkitaba mun ba su littafi shine at-taura mun ba su at-taura dan ya zama littafin da za su rinka hukunci da shi suna ganin me Allah yake so me Allah baya so wal hukuma mun ba su kuma hukunci littafi daban kenan anan hukunci daban kenan aka ce a abinda ake nufi da littafin shine at-taura din alhukuma kuma a matsayinsa kamar ƙarin bayani da annabawa suke yi na banu isra'ila akan littafin da aka bayar shine kamar matsayin hadisi kenan ana a matsayin hadisi kenan an ba su wannan wannan buwata kuma an ba su annabta an ba annabta ga annabi musa ga annabi haruna da annabawa da yawa an ba su an ba su annabawa da yawa banu isra'ila babu waɗanda suke allah ya zuba annabawa masu yawa a cikinsu irinsu har sai suke alfahari ma cewa a cikin ma al'umma gaba ɗaya ta duniya wayayya mu mu masu annabawa ƙirdaddiga suka sauka duk annabawa ne na Allah kuma duk a cikin mu aka yi su kuma aka aiko su gare mu saboda haka wayayya mu to amsa da za mu ba su mu al'umma ta annabi Muhammadu shine mu muka fi yaku ba muka yi yaku ba annabawa annabta da aka baku annabawa da yawa ai wannan ma shi ke nuna ma lalacewa ku ai lalacewa ku ke nema yaya yanzu idan ana wani abu a unguwa lafiya dan sanda ɗaya ba sai ta kewaya ba lafiya lafiyar ta ɗa lafiyar ta unguwa in kaga an turo sojoji da yan sanda ba ai ta ɓaci ai lalacewa ta su ce sa aka ta turo annabawan ai ai rashin ai abun aibun su shi ya ja ake ba Allah ya ga mana kakkashe annabawan ma suke ba to ba sai a turo wasu ba kuwa kaga ba wani abu ne mai kyau a cikin salihinsu ba yawan annabawa a aibinsu ne ma ya jawo don hatta annabu sallallahu alaihi wasallam ai sun shirya kaidi da ki su sun iya makirci daga da har yanzu ba wanda ya bi su iya makirci sun shirya za inda za su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a batuna annabin mu an tsaye yake ya san ba mai iya kashe shi ya san ba za su iya kashe shi ba saboda aya ta gaya masa ƙulfa lima ta ƙutuluna an biya Allah sai aka ce min ƙabulu ko ba gane ba Allah ya ce ka tambaye su mai isa suka kashe annabawan Allah iyayensu min ƙabulu da banda yanzu kenan ba su isa su kashe ka ba kenan yanzu wannan min ƙabulun ta fidda annabu ba su isa su kashe shi ba da an ce ƙulfa lima ta ƙutuluna an biya Allah aka bari haka ba ce min ƙabulu ba zai iya yi wa hakkisan ya zo kuma kan annabu amma sai aka ce min ƙabulu da fa ce aka ba da wannan dama banda yanzu to da haka sun shirya irin waɗannan makircin abin bai yiwu ba haka Allah ya ce mun ba su annabta wa razaqnahum min at-tayyibati mun azurta su daga dadada masu daɗi mun girmama su da abinciccika da ake saukar musu ready made daga sama sai baki wani aiki na ɗan adam bai shiga cikin abincin da ake saukar musu ba kuma daɗinsa ya isa kai dai abin da aka ce da huwa sama kuma ai ka ba magana ai ba wani magana ai kuma wannan da kuma mala'iku ko kuma da huwa abin da Allah ya so su ka dafa haka yake zuwa wato ga dan shila soyayye ga kuma wani abu shi ana ta kira a kira shi darba ko a kira shi ko a shi waina da zuma makamanci abinci ne kawai mai gamsarwa shine kawai to Allah ya ce mun da mun arzuta su da wannan wa faddalnahum alal alamina mun fifita su alal alamina akan alam in aka ce alam gaba ɗayan halitta gaba ɗaya sunansa alam to idan Allah ya ce ya fifita banu isra'ila akan alam gaba ɗaya to kenan har da mu tunda mu ma ba mu fita daga cikin alam ba to sai masu tafsiri da yawa su ce a alami zamanihim sai aka raba alam alam ɗin kashi kashi akwai alam wato na lokacinmu akwai na lokacinsu akwai na lokacin wasu kafin su ma to don haka da Allah ya ce ya fifita banu Isra'ila kan alam gaba ɗaya kan jama'a gaba ɗaya jama'arsu in ji wasu masu tafsiri wasu kuma suka ce a bashi akan alam ɗin gaba ɗaya akwai abin da Allah ya fifita su da shi wanda ɗin bai yi wa wani gaba ɗaya a alam na duniya bai musu ba to ta wannan nahiyar suna da wannan fifikon akan alam gaba ɗaya kamar abin da ya shafi ɗin yawan saukan annabawa abin da ya shafi keta kogi wa aka yi wa basu ba da halakar da irin makiyansu suna kallo wa aka yi wa basu ba abubuwa daban-daban irin saukar da wannan abincin ba a taɓa Allah bai faɗi yayi wasu ba kuma bai mana ba to inda wannan fifiko ne na wannan nahiyar to faddalnahum ala alamin jami'an din hammu amma min nahiya ta addini min nahiya ta karfin imani da sallamawa da girma da daraja wurin Allah to wannan ba su bane mu ne da nassi mu ma na ayar qur'ani Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku al'umma muhammadiyya ku ne kuka fi dukkanin al'umma dan khairu din af'alu tafdili ne a cikin sa gaba ɗaya waɗanda aka fitar indai a cikin mutane ne to ku ne kuma hadisi ya zo ya inganta manzan Allah salama yake cewa yana ambata al'ummatai gaba ɗaya sai ce antum khairuha wa afdaluha inda Allah karamatan ku kun fi dukkanin al'umma kuma ku kafa alheri ku fa girma a wurin Allah akan sauran al'ummai manzan Allah ya ga mana da haka mun yadda alal alamin sai mu fasara ta da wannan maganar da annabi ya faɗa cewa mu muka fi girma a wurin Allah to in mun ga alal alamin akan duk da muka ganta a cikin alkurani akan banu isra'ila sai mu ce ko mu ce ta wannan bangaren can naman da aka basu da wasu abubuwa to sun fifita a nan ba a babu ba wannan ko kuma ba za ma a ce yawan annabawa wannan fifiko ne a kanmu ba don mu muna da annabi muhammadu sallallahu afdalul anbiya wa atainahum bayyinatin min al-amr wa atainahum bayyinatin min al-amr fama ikhtalafu illa فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله يتي وآتيناهم من باس سوسوة بنو إسرائيل دي mun ba su bayyanatin hujjoji da ainihin bayanai bayyanannu min al'amri ay min amri dini mun bayyana musu lamari na addini halal da haram a bayyana take wurin yahuda cikin littafinsu wa ba'asihi muhammadin sallallahu alaihi afdalu salatu wassalam hakanan da aikowar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji ya aiko shi duk mun bayyana cikin littattafan yahudawa mun gaya musu cewa addini duk ga yanda yake mun gaya musu cewa kuma ga wani annabi nan tafe idan ya zo ku bar abin da kuke yi ku bi shi annabinsa ya gaya musu wannan kowane annabi daga annabi musa annabi isa da yake su ne dab da bulluwar manzan allah sun gaya wa al'umma su cewa in ya zo ya bi su kuma har ma allah bai bari cewa an gaya musu da baki ba a'a sifar ma ga yanda annabin yake ga yanda annabin yake ga inda zai bullo ga inda zai bullo da yawa yahudawa sun baro inda suke sun zo madina suna dakon bullowar annabi muhammadu sun zo makka kuma sun san zai hijira zuwa madina ya zo a cikin tarihi an ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi yana tafiya da Abu Dalib suna tafiya ya raka shi zuwa Sham an yi wani dan zango a wurin a tsakanin sham da inda suke sai wani bayahure ya zo sai ya ce ina son in ganku gaba daya ta shito shikenan sai manya-manyan ƙurashawa suka zo su ce a gaba ɗayan ku nake nufi da ya dube sai ce gaba ɗayan ku nake nufi sai ja mu ne na sai dai yara-yaran mu da suke can ya ce a kira su gaba daya suka zo yana zuwa sai ga annabi Muhammadu sai ce yanzu na ganku ya tafi sai ya ce da wa wannan yake tare sai aka nuna masa sai suka zuwa ce to abinda zan gaba ka koma da shi gida saboda duk wanda ya ganshi sai ya gane shi wannan kuma a cikin littafin mun san za ku yi tafiya yau kana nan kuna nan yana nan wurin shi yasa nace a zo ina neman ku gaba da a to ga Abdullahi Abdullahi ibn Salam lokacin da ya musulunta hadisi ingantacce da ya zo yake cewa wallahi inni arabtuhu na san manzan Allah hina ra'aitu ina ganin sa na san shi ne ice kai sani na da manzan Allah wallahi yafi sani na da ɗana ɗana da ni na haife shi wallahi na san annabi ban san shi ba saboda siffar da suke da ita na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yayin da aka gaya musu waɗannan hujjoji ga shi nan ga bayyanarsa nan ga addininsa nan ga abubuwa nan gaba ɗaya amma ya me ya faru a lokacin ba su yi musu ba sanda suke da abin a rubuce ba su yi musu ba kila an ce dan suna zaton kuma wai za a sake yinsa a cikin yahudawa ne suna jin in ya bullo a nan su sallama in ba a nan ba kuma ba za su sallama ba to bai bullo a nan din ba kuma Allah ya ce fa maqtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu su yahudawa ba su saɓani wajen ƙin bi da sallama wa annan muhammadu ba sai bayan ilimi ya zo musu ya laitahum ina ma a ce su yi saɓanin kafin ilimin ilimi in ya zo ai kusa da saɓani yake ko ba haka ba to su sai da sau da ilimin ya zo musu suna da sani cewa annabi muhammadu shine ƙarshen zamani shine annabin da ya zo ya zo gaba ɗaya ya share dukkan wata shari'a da ta zo bayansa kuma gashi ya zo kaga ilimi ya zo to sannan kuma suka yi sabani suka ce ba za a bu ba wa jahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman qawluwa suna musu kawai da gaskiya ne amma zuciyar ta san gaskiya ce dan hasada kawai dan mai annabi Muhammadu ba a cikin yahudu yake ba wannan shine kawai dalilin kibbun su da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga mu khairik ba duka bane suka kibin annabi Muhammadu da yawa daga yahuda wasu waɗanda Allah ya suna da rabo sun sallam ga mu khairik wanda shi yana can yanzu a aljanna bai taba sallah ba bai taba yin duk wata harka ta ibada guda biyar nan bai taba yin ta ba amma yana can aljanna saboda daga musuluntarsa kawai ya tafi yaƙi kuma da zai tafi yaƙi ya ce ya yi wasiya dukiyarsa duka a ba musulunci a ba nan muhammadu ya rabata da ya shiga yaƙin da zai shiga yaƙi ya ce ya rasu wai idan na shiga wannan yaƙin na ta yaƙi na ta yaƙi ina kisa hannu kuma aka zo aka shirya ina ina ya ce kana aljanna ya shiga ko ya fito ba shi bai taba sallah ba sahabi ne kuma kuma yana aljanna to bai hude ne kuma inna rabbaka yaqdi bainahum yawm alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun haqiqa ubangijinka ya rasulullahi yaqdi bainahum zai yi hukunci tsakanin su a cikin sabanin da suke yi a cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin sa ranar alkiyama ranar za a rarrabe
ثم نعم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك يا يند الله يا جماعة فتر أبند يباوا بني إسرائيل نني إما دكما بجريوا دسكي سيشكما شجع أمبتن أبند ينبيوا عن محمد صلى الله عليه وسلم dama can ayoyin nan guda biyu har zuwa wannan ta uku dukansu tasliya ne ban hakuri ne da lallashi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da fadin cewa i hakuri banu Isra'ila da basu gazgata ka ba ya rasulullahi ba wai basu san ka bane basu san ka sun ki gazgata ka ne kawai dan kangarewa kawai da kuma kin gaskiya da hasada to bayan wannan Allah sai ya ce sannan muka sanya muka sanya ka ya Muhammadu ala shari'atin ai abisa ai dariqatin a shari'atu a dariqatu hanya shine shari'a a kalmar larabci hanyar da ake bi wajen shan ruwa ita ce ake cewa shari'a ba kowace hanya ba ma sai hanyar da ake bi don shan ruwa to sai kuma aka zo aka shewa ake gaya wa abin da Allah ya aiko annabawa da shi shari'a shi ma saboda sun yi kama tauri me taurin ina sun yi kama ruwa in an gangara ruwa sababi ne na na rayuwar jiki ita kuma shari'a shi ma sababi ne na rayuwar ruhi sun yi kamata nan shi yasa suka zama daya aka aka aka kamanta su Allah ya ce muka sanya ka a bisa shari'a ai tafarki min al'amri ai min amri dini ya rasulullahi muka dora maka nauyi da kuma lamarin addini cewa kai ne mai gabatar da shi fattabi'aha ka ci gaba da bin abin da muka dora ka akai ya rasulullahi wala tattabi'aha wa alladhina la ya'lamuna kada ka saurari kada ka yi sauraron soye-soyen rai na waɗannan waɗanda ba su san me tauhidi ba kai ba kada wanda kake karkata kunne gare shi in ba mu ba ba kada wani wanda kake bukata zuwa gare shi ya rasulullahi a cikin biyayya sai Allah eh wanda da annabin nasu annabi Isa ko annabi Musa ya zo kana nan a raye ba shi da abin da zai sai binka to bare kuma ka bi wani ma daban bare ma mushrikai kuma ai ba ka da bin su ya rasulullahi wala tabi ahwa alladina la ya'lamun kar ka bi soye-soyen ran waɗannan waɗanda ba su san tauhidi ba kila an ce waɗannan mutanen makka ake nufi mushrikai saboda ayat da za ta zo gaba ba da yahudawan ake ba
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض Hmm.
والله ولي المتقين innahum haƙiƙa su waɗannan kafirai mushrikai lan yi gunu anka minallahi shai'a ba za su wadatar da kai da komai ba daga ubangijinka abinda ubangijinka ya maka ya wadatar da kai ba abinda za su iya maka ko na cutarwa ko na su sauke wani abu ko su ƙarai ka babu wannan kila an ce wannan ayat ta sauka ne akan lokacin da mushrikai suka ga abin na annabi ba dan karami bane ba suna nema kamar a ce yan wuta karama ka sa hannu ka buce ta haka suke zaton da za su bushe hasken annabi Muhammadu a gama abu bai yiwu ba abu na ta burin ƙasa na ta abu suka ga abin ba makawa sai suka ricin cirundo suka je wajen abu ɗalib suka ce to muna da magana muna son ka kira wannan dan dan uwan naka ka gaya masa cewa idan kuɗi yake so mu tara masa kuɗin da ba wanda zai kai kuɗinsa a cikin mu gaba ɗaya idan kuma mulki yake so da shugabanci mun yadda mun mika kai gaba ɗaya zama shugabanmu amma ya kyale mu ya abin mu ya bi abin da muke noma wannan shine muke so kawai in zai yi wa haka to shikenan ka kira shi ka gaya masa aka ko kira shi din aka ce ka ji abin da suke faɗa manzo Allah ya kalle su yace wallahi lawwara ushamsa fi yamini wal qamara an yasari ala an atruka hadha al amra la atrukuhu hatta yaqdi wa yuzhiruhu Allah aw uhlaka dunahu wallahi da za su sa rana ba wai dukiya ba rana ga ta a cikin a- a a- a bangaren dama na haskenta da yadda take haska a ce nima haka nake haskawa wata a- a dama na a haguna wai akan mulki ko kuma kuɗi kenan akan wai sai in bar wannan ice wallahi ba zan bar wannan lamarin ba sai Allah ya bayyana da wannan lamarin suna ƙi suna so ko kuma ni a zama babu ni shikenan to daga nan suka yanke tsammani ko bayan da za a yi kuma ka shiga kaida kaida kuma kai din bishi ba bai yi ba shine Allah yake cewa innahum lan yughnu anka min Allah shay'a ai ba za su iya maka komai ba ya rasulullahi wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd kuma hakika su azzalimai shashin su masu jibinta shashi ne masu taimakon shashi ne masu son shashi ne wannan abin da Allah ya faɗa wato hakika ce wadda take tun lokacin baya da Allah ya ga annabi Muhammad har yanzu lokacin mu kafirai da azzalimai da mushrikai gaba ɗaya masu taimakon juna ne a tsakaninsu ta ɓoye da ta fili eh to muminai ku mutanen Allah ku ba ku gane wannan ba to sai a sannayi kuwa in dai ya zama mushrikai waɗanda a- a- a- Allah ma nasu ba ɗaya bane ba wai duk sun haɗu ba mushrikai ba wai sun haɗu Allah su ɗaya ne a shirkan ba ko Allah su daban ba amma sun haɗa kai a wurin cewa su yaƙi addinin musulunci to kai da kake Allahn gaba ɗayan duk wani musulmi sunan Allahnsa ɗaya wanda ya ce Allahnsa biyu ba musulmi ba ne to da haka me yasa ku ba za ku gane ba ku tsaya kuna ta shirme to ba abu humu awliya wallahu waliyyul muttaqin Allah da yana ta karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ban hakuri kan cewa duk abin da yake haduwa da shi ya san yana haduwa da shi yana kan idan ubangiji don haka Allah ya ce wallahu waliyul muttaqina wannan kalmar wato ta fi kowace ban haƙuri ga annabi da Allah ya faɗa Allah ya ce ni ne majibancin masu tsoron Allah kai wa anta imamuhu kai ku kai shi kai ne shugaban masu tsoron Allah sai kaga ko ya kai ya kaga annabi sai ya shiru duk wani mai tsoron Allah ya ce Allah ya ce ni ne waliyinsa to gashi kuma kai kai ne limamin su saboda haka me naka kaka damu da su kenan wannan aya tana ƙara wato zaburar da mumini da ya zama cikin waɗannan wallahu waliyul muttaqina ka zama cikin muttaqina dan ka tabbata cikin wato wilaya ta ubangiji Mm.
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون Allah ya ce haza basairu linnasi wannan abubuwa da kuke ji na ilimai na sannai wato basair hasassaki ne basirori ne abinda ake cewa basair jam'u basiratin albasaru daban albasiratu daban albasaru yurikal madiyata abubuwan zahiri fili-fili kaga gini kaga sama kaga ƙasa basaru ne yake gani amma albasiratu ita basira a ɓoye take cikin zuciya take cikin rai take Allah na jefa ta cikin zukatan waɗanda ya so sai a ce ai wane yana da basira to lallai yana da wani haske a cikin wani abu wanda aka kira yana da basira a cikinsa kenan da Allah ya jefa masa ya bashi shi to Allah ce haza basairu wannan abin da ake gaya muku wasa'ir abubuwa ne na haskake haskake da suke haska zuciya kenan daga ubangijinku shine alqur'ani kuwa wahudan kuma shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ce amma liqaumin yuqinuna ba ga kowa waɗannan suke tasiri a zukatarsa ba sai masu iqani sai masu yaqini waɗanda suke kan martaba ta yaqini su waye masu kan martaba ta yaqini su ne waɗanda suka yadda suka jawu suka kuma zauna ko ba su je ko ina ba akan imaninsu ba sa yawo kan imani ba sa abinda ake faɗa su nan suna waige suna nan suna nan kana neman abu Allah ne mai yin sa amma kana neman sa ta fange fange da ganin kuma kamar ba zai yiwu daga inda kake neman ba kuma sai ka kara ba kare to wanda yake ya yarda da Allah shine mai yi to nan yake tsayawa kawai shikenan Allah ya sa mu tsaya nan da amin to
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات Mm.
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم Mm.
ساء ما يحكمون wannan ayar an ce kila ta sauka akan Hamza lokacin da wasu daga cikin mushrikai su utubatu suke cewa idan dai kana cewa wai kuna ganin wani farala ko wani addini ku to in ma a can lahirar za a tashi yadda kuka ga mun girmama a nan waye girmama mu ga kuɗi ga dukiya ga kaza ba ba ba ba kuɗi ba abubuwa to a can ma haka za mu tashi ana son mutum da an mana haka a nan a can ma mun fi ku shi ne Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce am yanzu am hasiban lazi na ji tarahu sayyi'ati yanzu allazi na ji tarahu sayyi'ati masu kirkira masu ɗasa masu aikata munanan ayyuka kafirai kenan ba abin da ya fi munin aiki irin kafirci yanzu masu aikata munanan ayyuka suna tsammanin an naja alahum kallazi na amanu wa amilu salihat za mu sanya su daidai da waɗanda suke sun yi imani suna aiki nagari ya zama sun daidai ba ma wai su fi su ba su daidaita ma za su daidaita a wanda duk yayi wannan tsammanin ya yi tsammani na kuskure in ji ubangiji wanda duk yayi wannan to z- kus- ya fa- ya tabbata cikin kuskure ice sawa um mahayahun ko sawa am mahayahun wa matum idan ya zama sawa am mahayahun wa matum ya zama cewa hali ne kenan cewa an naj'ala hum hum din to su a ce an naj'ala mamatahum kenan badali ne daga wannan hum din an naj'ala mamatahum wa hayatahum sawa mu zama da rayuwarsu ta nan da bayan an mutu rayuwarsu zama duk daidai ne da su da muminai da kafirai Allah ce ba za mu taba daidaita ba a rayuwar ta duniya ba za mu daidaita ba mu daidaita su ba mumini ya fi kafiri a rayuwar ta duniya ta me mumini wanda yake amma fa in ku- ku sani fa duk lokacin da kuke jin ana maganar take na imani to ana nufin wanda ya zauna kan imanin garau wanda bai zauna ba ba lalle ya ji abin da ake faɗa na wannan ihsalul imani din ba ma'ana mumini manzon Allah ya sallama ya gaya mana cewa yana ɗanɗana wata alawa ta imani tun a duniya ba sai an mutu ba yake jin wani zaƙi da garɗi na imaninsa irin wanda babu wani jin daɗi da ya kai wannan a duniya ba jin daɗin da ya kai imani ga wanda ya samu imanin sahihi yayin da mutum ya zauna ya ji irin tarayyarsa da ubangiji da sansa da Allah da fuskantarsa da irin sansa da yake wa annabinsa annabi Muhammadu aljannar da yake ciki ta irin jin cewa dubi kasaita irin ta Allah amma nasa ne wannan me yayi daidai da wannan a jin daɗi ai babu girma irin na Allah amma waɗansu da ɗabi'o'i da muminai yake suke da su Allah ya ce dimme su ni ina tare da shi to wanda Allah ya ce yana tare da shi me ya kai shi to tun a nan waɗannan irin tarayyar ta Allah da mumini suke jin motsinta a rai ta fi komai daɗi don haka a nan duniya ma Allah bai haɗa fifiko na mumini da kafiri ba to bari a lahira don haka ba za su zama daidai mahayahun a rayuwarsu wa matuhum bare kuma a mutuwa ba in ba a mutu ba don haka a duniya kafiri na nan akan kaskanci na kafirci kaskanci na kallon wani Allah domin duk wanda ko musulmi ne ya dawo kallon kan kallon wani Allah to ba zai rabu da bakin ciki da rashin jin daɗi ba an fahimta ma'ana kallon wani Allah duk abin da ya samu musulmi mai imani kallon yake Allah ne ya saukan masa to sai ya huta ya san ba shi da wani abu da zai iya yi amma kafiri fa sai ya duba ta ina abin ya bullo ai ta fada ai ta rikici ya ta bakin ciki wane yamin wane yamin bai kallon Allah sam to duk dukiyar kafiri kullun yana da cikin irin wannan bakin cikin dan bai kallon Allah duk talaucin musulmi mai imani to yana kallon Allah a cikin abin da yake samunsa kuma ya huta to don haka a rayuwar mata duniya ba ɗaya ba ne to bare kuma a je rayuwa ta lahira wadda an santa an san abin da za a haɗu da ita shi mumini me zai haɗu da shi kafirin ma me zai haɗu da shi to don haka Allah ce sa'a ma ya hakumuna abin da suke hukuntawa waɗancan da suke cewa wai a lahira ma za su fi mumine musamman irin su Hamza Asadullahi ya ce a sa'a ma ya hakumuna abin da suke aiki hukunci da shi wannan ya munana wanda duk ya hukunci irin wannan hukuncin to hukuncinsa mummuna ne bai yi daidai ba wannan ayar tana daga cikin abin da wasu malamai suke cewa mimikatul abidina sunanta kenan me sa wato mumine kuka sunanta kenan ayar domin an samu an cirato daga magabata tun da kan sahabbai wasu in sun karanta ta tamimu dari an ce idan yana karanta ta yana karanta ta suratul jasiya yazo daidai nan wurin in ya ringa kuka sai an sai an yi asuba yana sallar dare ne haka daga cikin magabata waɗanda suka biyo bayan su an ce fadl bin iyad idan yazo yana karanta ta yana karanta ta sai ya fashe da kuka sai ya ce ke zuciya ke cikin waɗannan din suke a cikin wannan da aka ce amnu hasiban ladina saraw an naj'alum kal ladina amanu amilu salati sawa kina cikin najatar sayyi'ati ko kina cikin waɗanda suke amilu salihati a cikin wanne ki a wanne zaki tashi kuma kai wanne kake ciki sai ya ta kuka ya ta kuka sau da haka waɗannan ayoyi suna cikin abubuwan da mutum ya kamata ya ringa kallon su yana izina yana ƙoƙarin cusa kansa cikin abin da shine yafi abin da yake yafi kyau shi yasa ake son ya zama mutum kowane lokaci idan yana so ya gyara zuciyarsa gyaran zuciya yana yiwuwa amma galiban ai idan mutum yana so ya kankara ba sai ya samu makankari ai sai ka samu abin da zai ingiza ka zuwa abin da yake mafi kyau ka haushi amma an ba ka bai ka zaman ka inda kake kuma ka dade ana duk wanda bai motsa ba sai ya dade ana inda yake in ka ce ai sha Allah za mu zama mai tsoro har abada ba zai tashi ba zai zama cikin sahun sadaukai ba haka nan mai bacci ba zai baya tashi cikin matsaya dare ba masu tsayuwar dare ba mai bacci sunansa mai baccin kawai kamar yadda wanda yake da imani da himma ai ba zai zama cikin waɗanda suke ragwaye kasalallu ba ba za su daidaita ba duk babu daidaito a cikin waɗannan gaba ɗaya don haka wanda yake so ya zama cikin mutane ya yi ɗamara irin tasu mai so ya zama cikin mazaje sai ya yi ɗamara irin ta mazajen abubakar alwarraq yake cewa da labna arba'an fawajadna hafi arba'in muna ta neman wasu abubuwa guda hudu sai muka same su muna ta neman ashe suna nan cikin wasu abubuwan guda hudu muna neman yardar Allah ashe tana nan cikin dagewa a cikin bin Allah da sansa anan ta buya aka gano ta kwa muna neman yalwa ta rayuwa wadda mutum zai ji ya gamsu da rayuwa muna ta nema ina za a same ta ashe tana nan a cikin ƙana'a da kuma sallar walha duk mai san Allah ya wadatar da shi ka samu kuɗi baka samu kuɗi baka ji kana ka gamsu to kai ƙoƙarin ɗin yin dawwama akan sallar walha da kuma sawa zuciyarka cewa abinda Allah ya baka shine naka wanda bai baka ba ba naka ba to yalwa na nan cikin nan yace haka muna ta neman ina za mu samu zaman lafiya ashe yana nan cikin kame harshe shiru abinda duk za ka faɗa ka auna ka auna ka ga me za ka faɗa kuma da wa kake magana zaman lafiya na nan a cikinsa yace muna ta neman haske na zuci muna ta neman wato soyayyar Allah ashe tana nan cikin tsayuwar dare sallolin dare daga mata malam man talabar ula sahirar layali doka ji to وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون Allah ya ce wa khalaq Allahu samawati wal arda bil haqq hakika ubangiji ya halicci sammai ya halicci ƙasa bil haqqi ya halicce su kuwa da gaskiya wato Allah Allah ya halicci sama da ƙasa ba da wasa ba da gaskiya dan su yi ishara zuwa shi shine alwahidul qahar kuma al ma'budu bil haqqi wanda za a bau- dosa da bauta da gaskiya don haka kasancewar halittarsu da gaskiya shi ya jawo kake ganin su su ma ga sanan da gaskiya ba huda ba tsagi ba faci saboda an halicce su da gaskiya wannan kamar ishara ce izuwa duk abin da za mu gina ko abin da zai zama na, na- na ma'amala ko mai mu gina shi da gaskiya shi ma zai zama kamar yadda sama take din an gina ta da gaskiya ba abin da ya same ta to duk ma'amala an gina ta da gaskiya ba abin da zai same ta a juya a juya za ta zama tana nan Eh, ishara ce wannan zuwa haka Allah ya ce wali tujza kullu nafsin bima kasabat Allah ya ce kuma yayi haka dan ya saka wa dukkanin rai gaba ɗaya da abin da ta aikata irin kasancewar ubangiji shi yana tsaye da abu da gaskiya ne to ya wajabta wa kansa ya adalci kenan to yin adalci ko shi zai sa ya zama an yi sakamako wanda ya zo da kyau ya ga da kyau wanda ya zo da mummuna ya ga mummuna wannan shine adalci kowa a bashi abin da ya aikata abin da kwanan da ka auna a auna maka Allah ce za a saka wa kowace rai da abin da ta aikata wannan za a saka wa kowace rai da abin da ta aikata albishir ne ga masu aiki kyakkyawa kasancewa ka auna kyakkyawa ana na ana jiran ka za a auna ma kyakkyawa hakanan kuma kamar yadda yake wato gargadi ne ga dukkanin masu aiki mummuna ka san ka san abin da kai ka san ba za ka kuskure masa ba kuma za ka haɗu da shi to da- a kyautata zuciya a wanke zuciya a aikata aikin alheri Allah ya ba mu ikon sa Amin.
Mm. Allah ya ce wahum la yuzlamuna bayi mu ba za mu zalunce su ba abinda suka gani su suka yi
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Allah ya ce a fara'aita ba ni labari mana ya rasulallahi ita a fara'aita wato kamar abu ne na ban mamaki mutum ya san abin ce ah to ga yawon mana baka san me kaza kaza ba to kamar in an faɗa ka in an ce yaya ko baka san me kaza kaza ba ko ka sani kenan sai kuma mai saurare ya ce a'a ban sani ba to kamar Allah yana gaya wa annabi Muhammad haka ne yace ba ni labarin ma ya rasulullahi ga manittakhadha ilahahu hawahu ga wanda shi ya riƙi ubangijinsa san ransa shine ubangijinsa kenan duk wanda ya riƙi san rai ya riƙi ubangiji ya riƙe shi ya- ya tsaya ya tsaya a matsayin ubangiji kenan a wurinsa akwai tafsiri duk wanda ya zama bai imani ba daga kafirai ya zama abin da ya hana shi imanin san ransa ya bi to anan yana bin san ran matsayin ubangiji ya zama kafiri kenan an fahimta amma musulmin da ya zama yake bin san rai shi ba zai ba za a ce ya dauki san ransa ubangijinsa ba sai dai yayi a hankali domin haƙƙi na cewa a yi a bari ba na kowa bane na ubangiji ne wanda ya yi wanda ya bayi to sai ya zama ubangiji na cewa a yi a bari san ranka na saba wa wannan kai to kana bin me kenan kana bin kamar wani mai cewa mai matsayin ubangiji din saboda ba mai wannan haƙƙin na ayi a bari sai shari'a sai mai shari'a to sai ya zama ga shi mai shari'a na cewa ayi kaza a bar kaza kai kuma naka ran yana gaya maka a'a wancan abin da shi mai shari'a yake cewa ayi kana cewa a saba wanda yake cewa a bari kana cewa ayi ai kaga kai masa kishiya kenan kamar haka saboda haka sai abu a hankali san rai abubuwa ne waɗanda suke abin da yake wato ba abin da yake haifar wa ɗan adam sai tashi hankali a duniya da lahira ɗin gaba ɗaya duk wanda kaga ya faɗa cikin wata wahala lallai ya bi wannan san ran nasa san ran nasa shine ya bi wani malami yana cewa idza shakakta fi khairin aw sharrin fanzur ab'adahuma fi hawaka fa'ati idan za ka yi wani abu kana zaton alheri ne ko sharri kana auna aune kana auna alherinsa da sharrinsa to wanda ya fi nisa da ranka ya fi so to yi shi shine alherin an gane ma'aunin idan za ka yi abu ai za ka ji dole ga ranka wanda ya fi so amma kai ne kake zaton to shi ya fi kyau ko ba shi ya fi kyau ba to ce wannan wanda ya fi sa ini jefar da shi makawa ga wanda ya fi kyan can an fahimta ku to wannan amma ga kowa ko kuwa ba kowa ba akwai waɗanda suke ciniki da su da san ran nasu su biya shi kuɗi sun siya sun biya wanda ka siya ka biya ba sai aiki cikin lamarinka ba to akwai waɗanda suke irin waɗanda wannan siga Allah ya mallaka musu ransu da zuciyarsu ba ta umarta su sai abin alheri to wannan abin da ran nasu ya so kuma ai ba za a ce a kishi ba alheri din ne shi yasa manzon Allah yake cewa la yuminu ahadukum ɗayan ku ba zai imani ba ko kuma imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya zama san ransa ya zama mai bi ga abin da nake na zo da shi to a rannan san ranka ya bi abin da annabi ya zo da shi to ai san rai a nan madalla da shi ko an fahimta kun gama ciniki ka biya shi a sannan amma in baka biya ba baka samu wasu wato ibadu waɗanda suka hora zuciyarka ba ta yanda ba abin da take so sai Allah sai manzansa sai aikin Allah sai aikin manzansa to wannan san ran wanda ba a san yana nan tare da kai to in ka tashi yin abu shine aka ce ka auna abinda ka ji sarran naka yayi ka rabu da shi wannan shi yasa na sha kawo hikayata akwai bayan Allah da a cikin halan ma ba sabon sarran su ba cikin ma abinda yake an ce a saba ba abinda an halatta musu ma an ce Shehu Usman ibn Fodiyo yana karantarwa yana zaune wani mai nama mai irin gasa shi a bandasho din na ana wucewa kullun yazo wucewa sai ransa ya sha'awar wannan nama yana so sai ya ci ana cikin karatu sai ce to shi kenan washe gari da ya zo wuce sai ce kai a kira mai naman nan daddanan almajirai a shi yawa ya nuna wani abu da yake so kai mai nama ka zo aka ce ya yanka kowa na kokarin shi zaro ya biya aka yanka nama ga shirin shar aka aje gaban shi yace a cigaba da karatu aka yi ta karatu aka yi ta karatu har aka tashi zaman safe ne ba a ci ba zaman yamma ba a ci ba aka dawo da daddare sai wani ya kasa hakuri ya ce to ai wannan naman ya bushe ya lalace ya ce ai ba ni zan ci ba wai raina ne yake so na ce ya fito ya ci ni dai ba zan ci ba gashi na an yanka shi ya fito ya ci kaga an maganinsa shi san ran an maganinsa gobe ya kuma gani ce yana so to kaga a cikin abin da ma in ya ci shi ai ba wani abu bane to bare cikin lamarin da Allah ya hana ai za su yi maganinsa waɗannan to ka daure kai maganin abin da ka san ba daidai bane ranka kuma yake so Allah ya taimake mu a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm kuma Allah ya batar da shi mai rikon san ran nan nasa a matsayin ubangiji ya batar da shi a bisa ilimi ala ilmin din nan hali ne zai iya zuwa da zama daga fa'ili ko daga mafa'uli idan adallahu Allahu ala ilmin ai hali kauni dalalatihi ala ilmin minallahi kaga ya koma halin min fa'ilin kenan Allahu din kenan Allah ya batar da wannan mai san rai a bisa sanin shi ubangiji cewa irin sanin da yake da shi minal azali tun azal dama ruhin wannan mutumin ba mai karɓar gyara ba ne shi yasa sai aka kora shi inda dama nan ne yake kaga ala ilmi kenan ko kuma adallahu Allahu ala ilmin halin min min mafa'ulin adallahu Allahu adallahu din Allahu adallahu ai mafa'uli ne wannan mafa'uli ne ai wannan ha'in ko to halin daga shi yake aka tsago shi masugun ne daga mafa'uli ma'ana Allah ya batar da shi wannan mutumin alhalin shi wannan mutumin akan sani ya bata ba wai bai san abin da Allah yake so bane ya ketawa abin da Allah yake baya so ko a'a ya san abin da Allah yake so ya ki ya san abin da Allah baya so ya keta masa kaga ala ilmin kenan to Allah shi ko idan bawa ya zabo bata sai ya ce ab to ai ni ne nake sarki ni ne za a ba ni zan bi ka ba ba ka so na to inda ka yi je kai tai sai a ƙara batar da shi shi ne ma abin da Allah ya ce wa khatama ala sam'ihi wa qalbi tunda ya zaɓi ɓata shi wannan bawa Allah ya ce to bara ka gani sai aka yilki aka toshe ji irin jin da zai ji ayoyin Allah ɗin ya karɓa sai aka toshe ba za ka ƙara ji ba tunda ya ba ka samu kuma je ka wa sam'i wa qalbi aka yi toshiya a zuciyarsa ba za ya ji shiriya ba bare ya fahimce ta bare kuma ya bi ta waje ala basarihi gishawa kuma ubangiji ya sa wato gishawa wani irin kwakwanya wato rifi mai ƙarfi a bisa ganinsa cewa ba zai ga ayoyin Allah alkauniya ba ya sallama wa Allah ta wannan an toshe wannan to waɗannan abubuwa guda uku su ne wasa'ilul idiraki da su ɗan adam yake riska ko meye ko ya fahimci ko meye ko ya bi ko meye da ji da gani da zuciya zuciya fahimta ne aikinta ji kuma ya ji ka ji ka gane me ake nufi sannan hankali ya zo ya aiki cikin wannan abin da ka ji sannan kuma ya aika wa zuciya ta riƙe ko kuma ta zubar haka in ka gani ka ga abu mai kyau sai hankali ce eh mai kyau ne wannan sai aika wa zuciya to Allah ya ce zuciyar mun rufe ta kunnan mun toshe shi idan mun rufe shi to ta ina za a fahimta to Allah ya kiyashe mu dan haka sai Allah ce fa may yahdihi min ba'dillah wannan wanda Allah ya yi wannan aiki waye zai shirye da shi waye isa ya shirye da shi in ba Allah ba kuma sai shi in ya so sai ya cire toshiyar sai ya cire yimkin shikenan sai ya fahimta sai ya ji to haka lamarin yake dan haka wanda ya ganshi kan ba daidai ba wanda ya ganshi yana bin tafarki wanda ke kangararren tafarki ko shi ko waninsa ko ɗansa ko makusancinsa ba shi da abin yi sai ya koma wurin wanda shi yake irin wannan aiki shine Allah akan Allah ya shirye shi ya cire waɗannan abubuwan tare da shi sai ya dawo hanya kowaye in kuma kai ne koyaushe ka sa goshinka a ƙasa ka ce ubangiji shirya ta ka ce a hannunka take ina son ta kuma ka bani ita kullum kai ta yin wannan ka ganka kai shirya kuwa Allah taimake mu afala tadhakkarun Allah ya ce yanzu ba kwa tunata ku gane haka ba wannan alhamzar ta shiga wani abu mahazufi ne ita faɗin an adabta ta kan abin da aka share mahazufin din nan ai atulahizuna fata'lamuna anna anna alhidayata ala yadi wa ana malikuha kama Allah ya faɗa haka cewa yanzu ku ba kwa gane ba bayi ku tabbatar da sanin cewa shiriya ta wace a hannuna take ku neme ta wurina eh bayi sai su gane haka Allah shiryar da mu to وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وقالوا الله يتي سيسكتي ما سو مسن ذات شالك ياما مشركي كينا sai suka ce mahiya kai da kuke gaya mana wai za a mutu wai za a tashi wai za a hisabi wai za a shiga wuta ko a shiga aljanna to mu mahiya mu rayuwa bata zama ba illa hayatu na duniya sai rayuwar mu wannan da muke cikin ta ta duniya wata rayuwa bayan wannan a a babu ita suka ce na mutu wa na haya iyaka abin kenan imma na mutu mu mu mutu wa na haya mu kuma rayu da rayuwa 'ya'yanmu shikenan ko kuwa a takadimi da ta'khiri ne na hayawa na mutu mu rayu mu mutu shikenan ko kuwa abin yana nan kan tartibi na mutu muna cikin mutuwa lokacin da muke cikin mahaifanmu ko cikin tsatsan iyayenmu kuma aka raya mu to kuma in an zo mutuwa mu sake mutuwa kuma mutuwa mu ba wanda zai ba wanda zai kashe mu mai hulikuna illa dahar ba abin da zai kashe mu sai zamani yau da gobe kawai dan shekara goma ka zama dan ashirin ka zama dan talatin dan arba'in dan hamsin ka tsufa kayan jikinka su gama aiki su lalace ka mutu to zamani ne ya kashe ka kaga anan sun hada inkari guda biyu sun hada musun tashin alkiyama da da musun mai kashewan ma ba Allah bane zamani ne mai hulikuna illa dahar to wannan ko da a ce za a gama su magana ai akwai tambaya da ya kamata a jefa musu idan ya zama cewa zamani ne yake tafiya ya yi kaza ya yi kaza har ya kisa to yaron da aka haife shi yau ya mutu shi ko me kashe shi ko me ya gama aiki ba yanzu ya fara ba to a'a alfa'ilu huwa Allah laddahar me kashewar Allah ne ba zamani bane shi yasa Allah yake faɗa yayin da suke jingina abubuwa ga zamani ba sa kallon mai zamanin Allah yake cewa kuna zagin zamani to la tasubbu dahara fa ana daharu kada ku ringa zagin zamani Allah ya ce ni ne zamani a hadisin muslim ya ce la tasubbu dahara fallahu huwa dahar kada ku ringa zagin zamani Allah shine zamani zamani ya wuce wani kawai abin da yake faruwa kaza kaza a cikin lokaci lokaci ne kawai to shi lokaci akwai ubangijinsa to mai aikar da abin a wannan lokaci shine Allah da haka duk wanda yake zagin zamani ya san wanda yake zagi a fakaice dan zamani ba abin da yake iya yi eh to kaga wannan ba wai sai su kafiran ba akwai rashin ilimi da rashin sani yana sa wasu su ta zagin zamani din wannan zamani lalatacce a'a kai dai ka duba kai dai ko dai in za ka ce lalatacce ka ce lalatattun mutan zamanin eh to shi kenan amma shi zamani ba ruwansa abinda aka yi a cikinsa shi aka yi kawai na haka suke cewa ma yi huliku na illar dahar mu ba wani abin da zai halakar da mu in ba zamani ba Allah ce wa malahum bi zalika min ilmin ba su da ilimi cikin wannan magana ta su da suka ba su da hujja ko daya eh daga wannan ne aka ce duk abin da mutum yayi yana ana so ya zo da hujja ba su zo da hujja ko ifiya ba a ya kamata su ce abin da ya sa muka ce ba abin da zai kashe mu sai zamani saboda zamani shi kaza kaza kaza kaza sai su kawo hujja ko rauna ce to babu ita ai kun ji an ambace ta ai babu shi ko abin da suka faɗa ai ba hujja bane ba tunda in sun ce zamani ne yake yake halakarwa ya zama shi ya kashe su saboda wanda ya tsufa komai da komai zamani ya lalata koda ta lalace kaza ya lalace shi sa aka mutu to wanda shi kuma koda yanzu ta fara aiki shi kuma aka kashe shi fa kaga kaga kaga zaka kalli cewa ta za su ba hujja a cikin maganar su shi sa Allah ce malahum bi zalika min ilmin ba su da hujja ko ta hankali ko ta ji duk ba su da ita in humu illa yazunnun ai ma hum illa yazunnun ba abin da suke yi waɗannan sai sai zato zato suke yi kawai zace zace ne kawai suke kama kama kenan shi ko inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين إذا أكا موسى آيوهم إن جاء الله wanda suke bayani akan za a tashi za a hisabi za a shiga aljanna za a shiga wuta in aka karanta musu wannan ayoyin na alkur'ani sai ka ji suna cewa a idan haka ne sai Allah Allah yake cewa kai ba su da hujja sai suke cewa in haka ne za a tashi ranar alkiyama har za a busa rai a sake tashi to utu na utu utu bi abaina ku je ku zo mana da iyayenmu mana a taso iyayenmu da muka san da kakanninmu sun mutu sai su zo su ce wane yace mu yace kun dafa za a tashi mu mun je mun gano za a tashi to shikenan wannan sai mu yadda eh in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne ku zo mana da wannan to me Allah ya ba su amsa
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون كتشي غا أمسانا غا مسمنا يا رسول الله يا أنب الرحمة كتشي الله يهويكم ثم يميتكم wanda da yake neman hujja ya neme ta a wajen ubangiji ita ce in ya aje ta ba ta iya tashi ka ce neman amsa suke yi wai a taso iyayensu sannan su yadda za a tashi alkiyama a gaba suke neman ta ga amsa nan a baya su waiwaya su kalle ta mana ai ba a kai ga ma haka ba ka ce Allah ba shi ne ya raya ku ba da can sunan ku yaya sunan ku babu ihyukum aka raya ku to nan ya ishe ku ba sai an taso wani ba ku ga kuna an taso ko ko gane ba wasu kuke so a taso to ku ga kuna an taso ku ihyukum amsar cewa waye ku ba wanda ya taba cewa shi ya kansa akwai wanda ya taba cewa shi ya kansa to shi kenan wannan wanda ya yi kudin daga babu to yumitukum shi zai kashe ku sun ma ya jibukum shi zai tashe ku gobe shi kenan amsa ta kare shi zai tashe ku ila yawmil qiyamati ya hada ku zuwa ranar alkiyama la raiba fihi kun yi shakka za a tashi alkiyama ko ba ku shakka ba ba ku shakkar a cikin ta sai kun ganta walakin na aksaran nasi amma yawa yawan mutane la ya'lamuna ba su san tauhidi ba ba su san wato abin izina a cikin tashin alkiyama gashi nan a tare da su ba amma ba su gano ba ga wani abu a nan akan matan sarki ko da da ido da ta gani to ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ba wai zancen mulkin wai a za a tashi alkiyama ba a'a ga abin kallo nan ku kalla a nan duniya muna mulkin sammai da ƙarsai na waye akwai wanda ya taba jayayya da Allah akan sama tasa ce a baya kun taba jin labari to wanda ya mallaki irin sama ya mallaki irin ƙasa shine ba zai mallaki irin ta da ku ba to mulkin sammai da ƙarsai na Allah ne wa yawma taqumu sa'atu haka nan da ranar da sa'a ta alkiyama za ta tashi shi ma mulkin sa ne wace rana ce shine ranar da yawma izin ya khasarul mubtiluna Allah ya fassara ta yi sifanta da cewa ita ce ranar da zaka ga al mubtiluna mabannata sun tabe a cikin cinikin su ba su zo da daidai ba ba riba a cikin cinikin su ita rayuwa akwai abubuwa guda uku duk wanda Allah ya halitta wanda Allah yake neman wani abu a tare da shi na ya zo da shi na shari'a to ya bashi wasu jari guda uku duk wanda Allah ya kawo juna ya bashi jari kuma su ake ciniki da wannan jarin kuma ya ci riba sai dai matsalar shi jarin ko ka je da riba ko kuma ka je da babu gaba daya shi ka'idar jarin da Allah yake bayarwa kenan ko dai in kai amfani da jarin kai ciniki mai kyau ka samu riba ko kuma ba wai ka je ba riba ba a sai dai ka je ba uwa ba riba ko kuma ka je ga uwa ga riba ɗayan biyu ciniki sai dai a yi ɗaya daga cikin biyu to Allah yake cewa ranar alkiyama ranar ya hasarul mutsiluna su waɗanda ba su yi cinikin na daidai ba ranar za su taɓe ba su da riba ba su da uwa sun zo duniya ciniki nasu mai kyau ba me jarin abubuwa guda uku su ne da ita kanta rayuwa da hankali sai lafiya waɗannan guda uku duk wanda Allah ya ba shi a duniya ya ba shi jari don ya nemi lahira da waɗannan da rayuwarka ka nemi lahira da hankalinka da lafiyarka shi sa kake ganin wanda Allah ya kwace wa ɗaya daga ciki to iya abin da wannan ɗayan shi zai iya yi sai a ce an yafe mar kuma ga haka ba yanzu wanda duk ya mutu Allah sai ce to shikenan ban ce kuma sai ka mutu kuma sai ka ringa aiki ba a an zare maka rayuwa jarinka ya tafi dan haka ba a neman ka da wani abu bayan sannan akwai takalifi bayan mutuwa to ba a neman ka da komai dan jari ya tafi wanda bai da hankali Allah ya ce sai ya kama shi a ce an haifi mutum tun da aka bai da hankali har ya mutu ko mun shekarunsa ko ya kai kowa tsufa in ya mutu Allah ba ruwansa da shi aljanna zai sa shi saboda ba jarin wanda zai ciniki hankali na cikin jarin wanda bai da lafiya abin da lafiya wannan sai da shi za a yi Allah ya yafe masa an fahimta muddin wannan abin da shi kaga amma yanzu imani sai da lafiya ko ba ka da lafiya za ka yi imani kaga ba za a fi ma ba kenan a nan komai rashin lafiya ka ba ta hana ka kama ka ba amma abin da shi sai da lafiya za a yi shi wannan a lokaci sai ka gaza yin sallah ba a tsaya ke yi ba sai zama baka da lafiya ba sai ka kwance ba in ba ka iya ma a gefe ko ka motsa ba da ida ma sai ka yi ba an yafe ma saboda jarin wannan an kwace shi to amma wanda duk yake lafiyarsa nau ga hankali ga rayuwa to wallahi sai ya cinikin imani da zarinsa idan bai sai imani ba ya ciniki ya samu riba a cikin imani ya sai wani abu kamar kafirci ko sabo ya je gaban Allah to ya faɗi ya faɗi cikin cinikinsa ya khasarul mubtiluna shine Allah yake cewa yawmal qiyamati yawma izin su sun zo da me masu banna sun zo da me khasara a cikin cinikinsu mumini ko da Allah ya taimake shi yayi amfani da hankali ya gane ubangijinsa yayi amfani da lafiyarsa ya bautawa ubangijinsa yi amfani da rayuwarsa yi ta yin ayyuka na alheri to ranar alkiyama shi yana akasin wannan shi kuma rannan shi ne rabihu shi ya ci riba a rannan za a yi ta zai baje hajarsa ribar da ya ci Allah ya sa muna ciki to وترى كل أمة جاثية mm, كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون Allah yana hakaito mata wato yini na ranar alkiyama wanda ba makawa sai mumine da wanda ya bi da wanda bai bi ba sai ya ga wannan yini sai ya tsaya masa wannan yinin don haka ana baka labari ne kafin ka zo kuma sai ka zo Allah ya ce ranar alkiyama rannan za ka ga kulla ummatin kowace al'umma kowane addini take kuwa Eh, al'umma annabawan baya ne duk al'umma da kake jin labarin annaba annabu nuhu annabi musa annabi isa kullu ummatin zaka gansu a ranar sun bulla kuma addinin kowanne ma suke ko ba na Allah ba kullu ummatin jasiya tana durkushe gaban gaba ga wannan yini Allah ya ce zaka ga kowace al'umma a durkushe a bisa guyoyinta kullu ummatin kowace al'umma tudu'a ana kiranta ila kitabiya zuwa ta karbi littafin ayyukanta mai kyau kai ka buɗa ka ce ha umuqra'u kitabiya jama'a ku zo ku karanta littafi na yayi kyau yayi fari yayi haske ka rasa inda zaka dan farin ciki Eh, wanda kuma ya zama ba haka ba Allah ya kiyaye Mm. al-yawma tujzauna ma kuntum ta'maluna Allah ya bada labari a ranar kowa yana durkushan Allah ya ce a ba wata rana bace wannan ranar da za a yi muku sakamakon abin da kuka aikata ne wanda ya san ya aikata kyakkyawa muna da wannan labarin gashi nan a littafinsa kuma an rubuta wasu rubuta musu rubuta zai ga da ke wanda ko ba haka ba shi ma ya ga ba haka ba Allah ya kiyashe mu to هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق mm.
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون bawa ya ce wannan wani littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ma li hadha alkitab wannan wani irin littafi ne wanda baya barin karamin abu da babba an yi shekara tun da na balaga na san na shiga wani wuri na yi kaza na yi kaza wai gashi har yanzu anan wannan kuma gashi wani irin littafi ne wannan da bai bar karamin abu ko ba sai da ya rubuta ba Allah ya ce a ya za kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi in kun san littafi a da baya magana yau littafi magana yake gashi nan yana furici da gaskiya abinda wato abinda yake jikin littafin saboda bayyanarsa karara kai ka ce magana ce ma akai magana ta gaskiya Allah ce inna kunna nastansi haƙiƙa mu muna saƙi muna kiyaye muna tabbatar da muna rubuta ma kuntum ta'maluna abinda kuka kasance kuna aikatawa mai kyau ko mara kyau dama marubutan mu suna nan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah yana rubuta abinda duk bayi suka yi don haka ranan kuma ranar bayyanarsa ce Mm. to فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته eh ذلك هو الفوز المبين bayan karanta littafin bayan Allah ya ce littafi yayi bayani an gama bayani sai me shine Allah yake gaya mana cikin wannan aya Allah ya ce kun ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari daga karanta wannan littafin nasu yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati ubangijin da a duniya suka yadda shine ubangijin su shi kadai shi suke bautawa shi kadai shine maulan su shi kadai shi suka yadda da shi shi kadai to wannan ubangijin da suka yadda da shi shi korannan shi zai shiga da su aljanna cikin rahmat tasa zalika huwal fawzul azim shiga aljanna in kana neman rabo duk wani rabo da kake ji ana ga rabo ga rabo to ga rabo wanda yake babba shine shiga aljanna ka rabu da Allah lafiya ranar shine rabo babban rabo Allah ya sa mu a cikin su almubin rabo bayyananne bayyanannen rabo
وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم فاستكبرتم وكنتم قوما mun مجرمين ji muminai sun yi farin ciki ubangijinsu ya kama su ya shigar da su aljanna bayan sun karanta littafi to su kuma kafirai bayan sun karanta littafin su me ya same su Allah ya ce amma alladhina kafaru kaga waɗanda suke kafirai ba sai an gaya ma ina za su ba to inda za su nan shine wuta in an shigar da su sai a yi musu wannan tambayar Allah ya ce afalam takun ayati tutula alaikum wai shin ku yau da kuke cikin wannan nadama cikin wannan azaba cikin wannan kaico a duniya ba a karanta muku ayoyinmu ba ne mun ce da wannan ranar fastakbartum kuka girman kai kuka ce ina take mu ba mu santa ba babu ita wa kuntum qauman mujrimina kuka zama mutane kangararu ku kalli annabi na ku gaya masa magana ku kama mumine ku azabta su ku yaba magana ga ubangiji to yau wannan abin da kuke ciki sakamakon wannan ne duka to
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها mm.
والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة Mm.
إن الظن إلا ظنا وما نحن بمستيقرين Eh, inna zunnu illa zanna نعم Mm. Allah ya ce wa idza qila inna wa'adallahi haqq a cikin wato wannan magana da Allah yake wa ƴan wuta ta ta, ta fi wutar jin zafi da aka ce ayoyi ba su zo muku bane kun karanta su annabi na ya karanta muku su kuka girma kai kuka ce ba haka ba babu irin wannan rana ba za ta zo muku ba sannan wa idza qila lakum in aka ce da ku inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah cewa za a tashi alƙiyama gaskiya ne wasa'atu la raiba fiha alƙiyama ba makawa sai ta zo qultum ma nadri masa'a ba ga abin da kuke cewa ba sai ku ce mu ba mu san me ma sa'a ma sa'a me wakasi ko me ku izgili ku ce inna zunnu illa zanna ai inda wani zancen tashin alkiyama furi-furi muke kanansa zato ne kawai sai dai zato wani zato ne ba wani tabbata tabbatarwa da shi muka yi wa ma na hannu bi musu tauƙiri na ba mu da tabbas in za a yi wani tashin alkiyama Sai wani ya samu ma wani kashi ya kama shi ya matse ya rijijige shi ya ce yanzu wannan yadda rijijige shi haka kuma wai sai sai a zo a tashe shi ranar alkiyama eh yace to ba mu da wannan ba mu yi wannan to wannan magana da Allah yake gaya wa ƴan wuta ta fi wutar zafi domin sai su rinka tuno lokacin da annabin ke musu wa'azin su ringa tuno san da ake kaza su ringa tuno karyata ta su su ringa tuno wayo ashe da mun gazgata an da ba nan muke ba to wannan nad- nadamar ai ta fi abin da suke cikin zafi Mm. to وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون wabada lahum sayyi'atu ma amilu Allah ya ce ran nan kuma ranar bayyana ce ranar ranar abinda ba a gani ba abinda ba, ba a ganin sa a lahira yi a duniya ake yin sa in kai sallah ina ta tafiya aka yi oho baka sani ba ko ba gane ba in kai wani abu din na ibada kai zikiri kai me kai dai ka san kai harshe yayi motsa zuciya ta yi kumburi ta kalli ubangiji to duk ina abubuwan wa'annan ranan babu ba ba za a gansu a duniya ba amma ranar alkiyama zai bayyana haka nan kafiri duk abin da zai yi zai abin da zai yi shikenan ya ya gama to ranar alkiyama fa ranar ranar zuhuri ne shine Allah ce badalahum sayyi'atu ma amilu su dai kan mummunan aikin da suke yi ranar ya bayyana ga su a kiri a fili kiri kiri sakamakon sa ya bayyana gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'una abinda suke izgi izgili da shi shine ma kanu bihi yastazi'una abinda suke izgili da shi cewa ba za a tashi alkiyama ba yau sai kuma gashi ya kewaye da su ya sauka gare su ga su katam a cikin sa tashin alkiyama da ba za a yi ta ba ga su katam a cikin alkiyama sai aya to وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا mm, ومأواكم النار وما لكم من ناصرين idan Allah ya gama musu wannan magana sai a musu wata magana ta ƙarshe a ce sai a ce da su al-yawma nansakum Allah ya ce yau za mu manta da ku Allah baya mantuwa shi yasa ake fassara nasa da natrukukum Allah baya mantuwa sai ake fassara lazimin mantuwa da abin da ake da kalmar idan mutum ya manta abu to, to wannan abin me yake ba barin sa yake ba N- ina so zan sha ruwa na manta to ba na bar ruwan ba kenan to, to lazimin mantuwa abin da mantuwa take sa barin abu to tunda shi ubangiji ma kana rabbuka nasiya haka ya gaya mana shi baya mantuwa to in ya faɗi kalmar to lazimin kalmar ake faɗa Allah ce ai yau za mu bakku a wuta kenan yau manan sakum yau za mu bakku a cikin wuta kama nasitum liqa a yau kuma haza kamar yadda kuma a duniya ai sai kuka bar aiki don wannan ranar ko sun bar aiki don ranar alkiyama su ma za a bar su a lahira a cikin wuta ba za su fito ba Allah ya ce wa ma'awayakumun nar makomarku wuta ce wa malakum min nasiri da kuma gashi ba lokaci ba ranar fita kuma ba zancen wanda zai zo ya ce to lokaci yayi kuma a fito ba ku da shi wannan ni ne kuma ni ba zan yi batun da ba ku bi ni ba subhanallah to ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون الله يتشي ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا ذلكم abin da ya same ku na wannan shiga wuta ba dan komai bane bi annakum اتخذتم آيات الله هزؤا domin ku kun riƙe ayoyin Allah huzua ya ma hazu'an ababan yi wa izgili wa gharratkumul hayatud dunya kun yau kun tashi kun kwana kun tashi kun kwana kun tashi wannan rayuwa ta duniya ita ta ruɗe kuke gani kamar haka za a wuce kuma Allah ce fal yawma la yakhrajuna minha a yau ranar alkiyama bayan an gama hisabi sun shiga wuta ba za a fitar da su daga cikin wuta ba wala hum yustata'buna kuma ba za a yi musu isti'tabi ba menene isti'tabi isti'tabi an fi samun sa a wurin masoya shi yasa mai waka yake cewa ammal ahibatu ammal ammal itabu fadil ahibati akhlaqu shi isti'tabi da itabi a wurin masoya aka san shi ne maka wani abu masoyina ne kai da nake tsammanin yin wannan abin da ne maka zai sa soyayyarmu ta yanke kuma bana so sai in zo in yi isti'tabi a wurinka fattu otibu ne kai kuma sai in ba da hanzari shine isti'tabi in nemi hanzarin ne maka kaza ne ka yafe mu kai kuma in ka ce ka yafe mun to ka yi itabi shine aka ce aka ce in aka ce a ataba fulanun ala fulanin wane ya ɗauke wa wane hanzari wato ya karɓi hanzarinsa kenan shi sa ake cewa wannan alhamza hamzatul izalati hamza ta gusar da uzuri wato an karɓi uzurin kenan to sai Allah ya ce ba za a taimake su ba kuma walahu mu yusta'tabuna lalle za su kawo hanzari cewa Allah mun yi ne wallahi ba mu san abin haka yake ba kaga itabi kenan to Allah zai isti'tabun su su kuma yace ba komai a Allahum yusta'tabun shine ba za a isti'tabun su ba to فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله, ال... وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Allah ya ce falillahi alhamdu dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji wadda aka nufi a gode wa Allah ko da ba shi aka nufi gode masa ba ita ma zagayawa take ta tafi wurin Allah ne an fahimta idan yanzu bawa ya ce alhamdulillahi dama Ubangiji ya sauwaƙa wa muminai ya daidaita su a cikin kalmar da za su gode masa kuma nan ma mun gode da wannan domin ba don haka ba wanda ya fi sani sai ya fi sanin ya zai gode wa Allah da abin da zai gode masa na kalmomi da ƙiƙi jahili shi kuma ya rasa da me zai gode wa Allah tunda bai san alhamdulillahin ba to Allah sai ya ce da kai da ƙiƙin da kai wanda ka fi sanin ku zo in daidaita ku a ciki in dai gode mun za a yi da kalma ga kalmar da da ita ce za a gode mu da inda ita na gode wa kaina da kaina dan Allah shi ya fara gode wa kansa kafin kowa ya gode masa to dan haka yace to godiya ta tabbata ga ubangiji to wannan alif da lami lillahi alhamdu dukkan godiya gaba ɗaya Allah yace to za kana nufin sai godiyar da kai kace Allah ka baka gode masa a'a banda ita idan kafiri kafiri ya gode wa wani shi ba Allah ba to wannan godiyar ba inda za ta zagaya sai wurin Allah dalili shine yanzu kafiri an ma- ya maka abu ya ce ka ce masa ya gode ko ku kafiri yau kafiri abu ya ce masa ya gode ai kaga dukkaninsu watakila musamman kafirin da ba ba mai addini ba ai kaga ba Allah shi ba ruwansa da zancen Allah to amma wannan abin me shi wanda aka yi wani abu ne wanda yake na alheri me yasa ya gode masa saboda ya zama sila da ya bashi wannan abin amma shi yana sanar da cewa shi ma wani ne ya bashi to shi ma wancan wani ne ya bashi shi ma wancan wani ne ya bashi to godiya in ta tsaya a nan ga wanda ya baka ya ba wannan yanzu to za ta sake koma baya zuwa wanda shi ma ya ba wannan godiya daga nan ta sake koma ba sai ta koma zuwa ga mai ita asali shine Allah dan haka lillahi alhamdu an yadda ko ba a yadda ba godiya daga Allah take komawa rabbi samawati shine ubangijin sammai wa rabbil ardi da ubangijin kasai rabbil alamina ubangijin duk abin da yake ma tsakanin sammai da kasan alam din gaba daya shine ubangijin su Mm, walahul kibriya girman da ba wani girma sai shi na Allah ne shi yasa mai girman kai ya yage ya tuba ya tube daga wannan girman na Allah ne ba wanda ya isa ya ji isa girman kai bargon Allah ne girman kai aibi ne ga kowaye in ba ga Allah ba ga Allah abin yabo ne shi sa yake cewa alkibir ya urida'i shi girman kai bargona ne wanda ya jayayya da ni sai ya shiga cikin bargona sai na kona shi a wutata don haka duk wanda zai kalli kibir ya ullahi irin girma na Allah wannan to nasa girman sai ya tuba hula tilas to wanda duk yake girman kai lokacin da yake girman kai baya kallon girman Allah ne shi yasa zai ga shi waye ga ko waye ka wanda yake shine wani shine Allah ai ka gan ka kalle shi ba za ka kalli waye kai ba to Allah ce dukkanin girma na wani al-kibriya'u dukkanin girma al-azma fis samawati a sammai girman yake wal ardi ko a ƙasa duk abin da yake a sama gaba daya gare ni yake kawo report ni ne ubangijinsa girma na ne girmansa ni ne na bashi girman Eh, duk girman saboda ba abinda kuke yasa kuke jin ubangiji na ta saba masa misali da sama sama musamman ya fara ambatan ta makan kasa a saman nan akwai gingima gingima abubuwa wanda za su ɗimautar inda guda ɗaya daga gingimin abu ya leƙo ya buɗe baki ha duk wannan kafiran masu ƙarya kafirci ta za su mun yi imani sallamawa za su yi to waɗannan duk abin da suke masu girman da ba mu san su ba to ga Allah suke girman su na Allah ne Allah ne ya bada girman kuma su ma ga Allah suke miƙa kai dan kibir ya unasa ne shi kadai a sama da ƙasa wa huwal azizu shine sarki mabuwayi wanda ba a buwayarsa amma shi izzarsa tana hada da hikima kuma buwayarsa ba ta sa yi zalunci ga bayinsa saboda haka yana aji abu inda yake shine sarki mabuwayi kuma hakimi mai hikima alhamdulillah Allah ya taimake mu Ah, ana ana dai ta samun dan busa duk lokacin da dai aka samu haka din za mu ja karatun dan da goma da rabi akan tashi amma dai sha ɗaya din dai ba ruwan sai a ji a sai a sai ta isa kuma saboda na nesa shi sa kuma ba za a ƙara kuma koda dai ba hadarin ba insha Allah Allah ya ba mu taimako Allah ya taimake mu Allah ya taimake addinin mu Allah ya karfafa zukatan mu Allah ya ba mu tabbas a cikin lamarin mu alhamdulillah rabbil alamin
آمين آمين آمين
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam آمين. آمين. آمين. آه، آه، yana da ke wannan makaranta